بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ishirin da tara ko? ko da takwas ga watan jimadar saniya lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau ishirin ga watan sha biyu lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci masjidu Imam Malik a unguwar Makarahu ta cikin garin Azare domin ci gaba da darasin da muke na Muktasarul Kaba'ir na Imam Zahabi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauya mizanin ayyukansa gobe kiyama. Mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi. Za mu tashi shafi na arba'in gaba da malam ya ce annamimatu annamimanci annamimanci wa hiya naqalu kalamun nas ba'dhum ila ba'd shine cirowa maganar wani ka nakalto maganar wani ka dauki maganar wannan ka kaiwa wannan ka dauki maganar wadancan ka kaiwa wadancan saboda batawa lil ifsadi bainahum saboda bata tsakaninsu kai ka ji ku abin da wane yake faɗa a kanka maimakon ka faɗi alkhairi sai ka faɗi sharri shi haka ya faɗa to wannan annamimanci kenan dan ka ciro maganar wannan ka kai wancan dan ka ɓata shi eh saboda a baka kuɗi ko kuma a baka wani matsayi to wannan mai annamimanci ɗabi'a ce mummuna kaba'ira ce yawa والنميمة من أعظم أسباب البغضاء والتناهر والشناء وتقطيع الأرحام annamimanci yana daga cikin mafi girman sababi da ke sa gaba da ƙiyayya da ainihin wato bijirewa da kuma yanke zumunci wa iqadil adawatu bainal muslimina da kuma kunna ko rura gaba adawa tsakanin musulmai wa qad dhammaha Allah tabaaraka wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya zargi wannan dabi'a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi wannan dabi'a wani kuma shi abincinsa kenan wannan annamimancin da wannan ne yake samu ya yi cefane, da wannan yake samu ya biya bukatarsa, da wannan ne yake samun matsayi. To, tur da irin wannan matsayi dangane tare da irin wannan mummunar ɗabi'a. Cewa aka yi ka faɗi alkhairi ko kai shiru, in dai har ba za ka faɗi alkhairi ba, to kai shiru. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya faɗi alkhairi ko ya shiru wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan a gaya wa bayina in za su yi magana su faɗi magana mafi kyau kar su tsaya suna haɗa husuma kar su faɗi maganar da za ta tayar da hankali ba a so na'am sai Allah maɗaukin sarki ya ce wala tuti kulla hallafin mahin kada kai biyayya ga duk mai yawan rantsuwa mahinun wulakantacce amma zimma sha'in binamim wanda yake yawo da annamimanci suratul qalam ya dauki maganar wannan ya kai wancan ya dauko magana a majalisin can ya kai can ya dauko maganar malamin can ya kai wancan ya dauko maganar attajirin can ya kai wancan ya dauko maganar wancan ɗan kasuwar ya kai wa wancan ya ɗauko maganar wancan basarakin ya kai wa wancan don ya ɓata tsakani ya ɗauko maganar waccar ya kai wa waccar don ya ɓata to mai irin wannan ɗabi'ar ba zai shiga aljanna ba manzo Allah ya ce la yadkhulul jannata namama mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba wa wata ruwa ya ce qattatun duka dai ma'ana annamimi mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba in dai juninka hada mas hada gaba ne da kiyayya to ba za ka shiga aljanna ba na'am wannan haka yake tabbas to dan me zaka hada tsakanin wancan da wancan dan me zaka raba tsakanin wancan da wancan dan biyan bukatar ka ta duniya to saboda haka me irin wannan ba zai shiga abunan ba aljanna ba wa anni bin abbas radiyallahu anhuma qal daga abdullahi dan abbas yaddar Allah madaukaki ta tabbata gare shi yace marran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi qabrayn fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wasu kabarurruka guda biyu sai ya ce wato yana wucewa sai ya ga wasu kabarurruka guda biyu kuma a cikin ilimi na annabta sai Allah ya gwada masa cewa waɗannan kabarurruka guda biyu ana musu azaba ana musu azaba saboda a cikin kabari akwai ni'ima akwai kuma azaba duk mumuni ya yi imani da haka ko ya yi imani da haka wajibi ne kai imani cewa akwai ni'ima a cikin kabari akwai kuma azaba a cikin kabari saboda Allah madaukin sarki ya tabbatar a cikin alkur'ani mutanen fir'auna da fir'auna da jama'arsa ana bujiro musu azaba safiya da marece kuma ga hadisai ingantattu da suka tabbatar da cewa akwai ni'ima a cikin kabari kana kuma akwai azaba a cikin kabari wato rayuwar barzakh rayuwa ce advance din rayuwar duniya tafi rayuwar duniya fadi kuma jin dadin ta ma in mutun ya samu jin dadin yafi jin dadin duniya kafin mutun ya isa kuma lahira haka kuma in azaba ce mutun ya samu kansa ciki to tafi ta duniya kafin kuma ya je ranar da zai haɗu da matsananciyar azaba Allah ya tsare mu. Saboda haka akwai ni'ima a rayuwar kabari, akwai kuma azaba a rayuwar kabari, Allah ya tsare mu. To daga cikin hadisan da suke gwada cewa akwai azaba a rayuwar kabari, faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Innahuma waɗannan ma'abota kabarurruka guda biyu, la yu'azzabani, wallahi ana musu azaba." Wa ma yu'azzabani fi kabirin amma fa ba akan wani babban abu zunubi ake musu azaba ba da kuke kallo a idanku kar ka dauka wani jibgegen zunubi ne bala innahu kabirun manzo Allah ya ce tabbas babba ne fa zunubin zunubin fa ba karami bane amma ahaduhuma amma ɗayan su fa kana yamshi bin namima ya kasance yana tafiya da annamimanci yana yada annamimanci ya ɗauki maganar wannan ya kai wa wancan shi ne annamimi a tsakaninsu ya ɗauki maganar waɗancan ya kai wa waɗancan to in dai mutum yana haka duk sallarsa duk azuminsa duk zumuncinsa duk karatun alkur'aninsa to sai an masa azaba a kabari annamimi kenan sau da haka mummunar ɗabi'a ce kul ya halasta shari'a ta yadda ka ɗan yi ƙarya kaɗan don ka sulfunta mutane. Wannan ƙaryar ba ƙarya ce da ake zarga ba, ƙarya ce mai kyau. Bai aiko ka ba, in kun haɗu da wanda ka san ba ga maciji tsakaninsa da shi, ana zaman doya da manja, sai ka ce da shi ka gaya masa wa'yansu maganganu da suka shafi wancan. ai na ji wani ku yana yabanka yana faɗan alkhairanka yace ai kai mai gaskiya ne ka ka rage zafin gabar to wannan koda abin bai faru ba shari'a ta yadda kai wannan dan ka sulfunta mutane amma haka kawai ka ɗauko maganar wancan ka kaiwa wancan dan ka ɓata ka shiga tsakani ka raba su ka sake nesantar da su da juna to in kana wannan ɗabi'ar kai annamimi ne kuma ba ka ba aljanna ko kuma mace ta raba wato uban da 'ya'yan ta hanyar annamimanci ta ciro magana ta ce ai baka ji ma abin da suke faɗa a kanka bane kana ta cewa kai ne ubansu to ai baka ji ma magana da suke faɗa a kanka bane to annamimiya ce yawa kai kuma sai ka hau ka zauna ka yadda ba za ka tabbatar ba ba za ka yi bincike ba kawai tana faɗa shi kenan kai mijin hajiya ne sai ka yadda kawai sai ka fara bala'i sai ka ɗauke musu tallafi sai ka bar su ba ka musu addu'a ta ƙwarai to wannan yana daga cikin sai ka ga wannan sababin lalacewar wasu yara to ita ma kaga ta zama annamimiya kuma annamimancin nata ma babba wanda in ta shiga wata za ta daku sosai ƙwarai da gaske to haka duk wani ko kuma ku ne kuna da ubangidanku ku kuma yaran ubangidan ne sai ka samu da yawa suna me sai ka samu wani wani a ciki yana bata wani yana cewa yana cirowa wa'insu maganganu yana cewa ai ɗayan ga abin da ya ce don shi ya samu gurbin zama to wannan ma annamimi ne duk abin da zai samu a duniya ba zai masa amfani ba domin ya mutu wuta zai tafi to wannan shine muhalli shahid din amma babu laifi dan mun kawo ɗayan ma yace wa kana ahaduhuma la yastatiru anil bawli aw la yanzihu anil bawli ɗayan baya tsarkaka daga fitsari ko ko baya sitirta daga fitsari akan titi kawai sai ya kwaye kowa yana kallon al'aurarsa sai ya tsula fitsari kowa ya gan shi bai damu ba bai da kunya in ya je fitsarin ba zai tsaya ya tsantsame ba sai ya facal facal ya tashi kawai fitsarin ya biyo wandonsa ya bata masa kaya to duk wanda baya tsayawa ya tsarkaka daga fitsari ko baya sitircewa idanuwan mutane yana yi akan titi a gefen hanya kowa yana kallonsa to wannan ba shi shi ma ko shi ma sai an masa azaba a kabari saboda haka ka tsaya malamai sun kasa mutane wajen fitsari gida uku wasu suna cewa masana kenan ta bangaren akwai wanda daga yayi fitsari cak yana daukewa ba abin da zai sake biyowa baya ya gama kenan akwai wanda kuma sai ya dan jima sai wani abu ya biyo baya kai akwai wanda ma sai ya tashi ya tsaya ya koma ya zauna sauran tukunna sai ya sake biyowa to sai kaga kai a ina kake ka tsaya ka nutsu kai tsarki mai kyau da Allah madaukin sarki yace inna salata tanha anil fashai wal munkari sallah tana hana alfasha da munkari bangiji ta'ala ya faɗi wannan sallah tana hana alfasha da munkari to sai kaga kana sallar baka daina alfashar ba kana sallar baka daina munkarin ba to sai ka dawo kai checking ka duba sallarka tun daga tsarki yaya kake tsarki kana yin irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantas ko ko dai a'a kai ma baka yadda da hadisan bane kawai kamar yadda kaga ana yi kai ma yi kawai kake baka ma yadda da yadda akwai azaba kabari akwai ni'ima a kabari ba haka kawai kake yin kayanka to saboda haka sai ka kasance mi sai ka kasance kana cikin wanda za a musu azaba su ne kabarurruka guda biyun sai manzon Allah ya ciro tamkar dibino dan ya sai ya dasa ya raba ya tsaga biyu sai ya dasa a kowanne ɗaya daga cikin kabarin sai ce ta yiwu Allah ya sassauta musu azaba malam yayi ba sa matukar waɗannan tamkar ba su bushe ba shine bahaushe in an yi mutuwa sai an ce a nemo tamka kana muna nazato ne a mamacinka a nemo tamkar dibino a je a sa kana cewa mamacinka azaba ake man ne za a sassauta mar to ba wani tasiri wajen sanya tamkar dibino ko kusa tamka ko kusa ganye du abu guda ne kar ku ringa wahalar da kanku ce za ku ringa yin abin da manzo Allah bai karantas ba shi manzo Allah khususiyarsa ne kai ana nuna maka azabar kabarin ne ko na eh ana nuna ma ana sanar da kai wa gaya maka shi mamacin naka yana cikin azaba kamar masu fidda'u ne wai sun fanso shi daga wuta saboda lalacewa da kuma bid'a ta yi katutu ba haka bane akwai sadakar uku, akwai ta bakwai, akwai ta arba'in, amma guzanci duk ana yi har ta juya kafaɗa ma ta shekara, wai ya yi shekarar kafaɗa a wannan kafaɗar bari a yi bikin juya kafaɗa, ya gaji da wannan sai a yi wannan. Duk maguzanci ne wannan da sadakar uku da bakwai da ta arba'in da ta shekara duba addini ba ne. Ko ba haka ba ne? in ka ce addini ne ka doka mana babinsa a cikin tun daga ƙawa'idi har mu dawwana har lawali da sani duka kamun babu ba za ka samu ba ko ba haka bane to ku tsaya kawai ku ba addini na gaskiya ku daina kama kame eh kai wasiya ka ce wannan sadaka ta uku da ta bakwai din nan kar a yadda amma duk bid'a ne ba addini bane amma sadaka ko da yaushe ‘ya'yanka in suka yi sun samu dama za su iya maka, amma a ware a ce uku, daga an yi ukun shi kenan, daga an yi bakwai ɗin shi kenan, daga an yi ta arba'in ɗin an yi wainar an raba shi kenan, daga an yi ta shekarar shi kenan. Kamata a ce, duk lokacin da mutum ya samu dama mahaifinsa ko mahaifiyarsa, to sai sadaka ya ce wannan ladan Allah ya kai musu Allah zai kai musu wa allaisa lil insani illa ma sa'a bangiji ta'ala ya ce ba abin da yake kan mutum sai wahalarsa aikinsa sai malama suka ce ai ai danka wahalarka ne kai ne wato sanadiyar ka yazo so in yi karatun alkur'ani ya ce akai ma ladan za a kai ma in yi sadaka ya ce ladan ya isa gare ka zai zai isa saboda haka ba wai in aka yi uku wannan anan duk bid'a ne na'am saboda haka sanya tamka a kabari ba addini bane ku daina wahalar da kanku ce a je gidan su wani a nemo tamka tamkar dibino a ba wani tasirin da za ta yi ba tasirin da za ta yi eh Allah ya shiryar da mu. Rawahul Bukhari, Bukhari ya fitar da wani hadisi da yake bagana akan azaba a kabari. Warawal Imam Muslim fi sahihihi an Hudhaifa, Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi ya fitar da hadisin a cikin sahihinsa. An karɓo hadisin ne daga Hudhaifa, Hudhaifa bin al-Yaman, sahibu sirrin Nabi. shine Hudhaifa manzo Allah yana da wanda ya rike shi yake sirru da shi shine Hudhaifa wata rana ma ya taba sirrinta masa duk munafikan Madina yace wane da wane da wane sai da ya irga sama da mutum 30 yace duk munafikai ne shi shi kadai ya san su gabaki daya eh Hassan Umar yazo yace na hada ka da Allah haji manzo Allah ya ambaci sunana sai ce a baka cikinsu amma kar wani ya ƙara tambaya ta kun ga su suna aikin suna ƙoƙari amma suna tsoro kar su zame su fada cikin wani munafurcin su ba su sakankance ba eh ƙoƙari suke yi Allah madaukin sarki ya ya kare su su samu ainihin kariya kar su zame su bar hanya. To ya ce, Sami'tu Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam ya ƙolo, Na ji manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa, La ya da kulul jannata na mamun, annamimi ba zai shiga aljanna ba annamimi mai cirowa maganar wancan ya kai wa wancan dan ya bata tsakani ya ciro a can ya kai a can dan ya bata tsakani ba zai shiga aljanna ba wanda zai ciro magana ya kama to zai ciri taka ya kai wa wani sai kai taka tsantsan da shi ya zo ya ce ka ji ku abin da wani ya ce sai ka ce to kai kuma me ka ce na ji me ya ce kai kuma me ka ce to a kirawo shi mana a yi tsile ko kuma sai ka bar shi sai kun haɗu sai ka ce kai ne ka ce wane kaza da kaza da kaza sai ga yayi tsomo tsomo kamar an jefa shi a ruwa a lokacin sanyi eh yaya sai ga ya tsomo tsomo bahaushe ya ce hallara maganin munafiki duk wanda ya ɗauko magana ga sai ka ce to bari in kirawo wannan to maimaita magana da ka faɗa a gabansa in ba da kunya sai ga yana ta sunkuyar da ido yana kai yana zazzara idanu ce to ai kai kai kaza kaza kaza a to ya za kai ka zo kai haka to maganin masu irin wannan abin kenan sai ya ji kunya sai ya daina to mai annamimi ba zai shiga aljanna ba in kana son karka shiga aljanna to ka ringa annamimanci in ku kana son aljanna to ka nisanci wannan muguwar ɗabi'a ta annamimanci sahihun wani hadisi ingantacce ne muslim ya fitar da shi kuma imamun nawawi ya yi sharhi akan wani hadisi imamun nawawi babban malami ne wanda kwata-kwata shekarunsa arba'in da biyar ne a duniya amma aikin da ya yi aiki ne mai yawa e, Allah ya sanya albarka cikin shekarun da abubuwan da ya karanta ya ƙolo ibinin yake cewa ya ƙolo ibinin nuhas ad-damashqi fi kitabihi tambihil gafilina yace a cikin wannan littafin tambihil gafilina yace wa yanbaghi lil insani ya dace ga mutum an yaskuta an kulli ma ra'ahu min ahwalin nas yayi shiru ya kame bakinsa daga duk abin da ya gani daga halayyar mutane illa mi ma fi hikayatihi fa'ida sai dai in a hakaitowa labarin akwai fa'ida li muslim ga musulmi au daf'u musiba ko kuma akwai fa'ida wajen tunkuɗewa ijewa musiba to in akwai to babu laifi a kawo labarin amma in ba haka ba to kai shiru dan ya ishe mutum zunubi duk abin da ya ji ko ya gani ya ce sai ya baya ba da labari to zai zama makaryaci duk wanda ya nakalto magana wa kullu man humilat ilayhi namima ila lahu qala fika fulanun kaza lamazahu ko lazimahu sittati umurin duk wanda aka nakalto magana humilat ilaihin namima aka nakalto magana aka zo aka nakalto annamimanci aka ce da shi qala ila fulanin kaza wane ya ce kaza da kaza a kanka to lazimahu sittati umurin kai da aka zo maka da maganar aka ce kaji ku abin da wane ya ce a kanka ka ji abin da malam wane ya ce ko ka ji abin da wane ku ya ce a kanka to abubuwa shida suka lazamce ka in ji imamun nawawi na farko Allah yu saddiqahu kar ka gaskata shi li'anna namima namam li'anna namamu fasiqun domin annamimi fasiki ne wa huwa mardudul khabari labarinsa abin mayarwa ne kar ka gaskata shi daga farko ko har zuwa ƙarshen ma kar ka gaskata shi yana faɗa ka ce kai wannan fa labari kake ƙarya kake yi ka ƙaryata shi na biyu an yanhahu an zalik ka hana shi akan haka kuma kai masa nasiha ka munana wa yuqabbah fi'lahu ka munana aikin nasa ka ce wannan abin da kai mummunan aiki ne kar ka sake kamar nasiha na uku an yubghidahu fillah ka kishi saboda Allah fa innahu yubghidu baghidun inda Allah domin shi abin ki ne a wajen Allah ka kishi saboda yana so ya halakar da kai ne na fudu Allah ya dunna bil manquli anhu su wato kada ka zaci mummunan abu ga wanda aka ce an naƙalto maganar daga wajensa ya faɗa kar ka ɗauki wani mataki Allah ya hamaluka ma haka alan alam me alat tajsisi wal bahasi an tahqiqi zalika shi kuma kar ya sa abin da ya hakaito ya gaya maka ka fara tajisis shine bincike ka fara neman tabbatarwa lalle ko ya faɗa ɗin kai ta bibiya har sai ka tabbatar da cewa ya faɗa a kakkawar ma da kanka karka je ya saka wani tunani kawai ka ɓaɓɓata masa ka nuna masa cewa wannan mummunar ɗabi'a ce na shida kuma an yarda nafsahu man nahanna mamu anhu fala yuhka namimatahu yawa karka yadda makanka yawa karka yaddar makanka abinda shi wannan annamimi din yake hana ka karka hakaito karka ringa hakaitowa wannan abin da ka hana wannan annamimi ɗin kai karkarin ga hakaito shi karkarin ga faɗa ka ce ai wane ma ya je yana ce ma kaza da kaza da kaza ka ma yadda kenan to karka yadda to waɗannan abubuwa guda shida ake so annamimi ya ainihin wato wanda aka yi aka